أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين المحبين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا إمة الشيخ اهضري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرته تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ‘yan uwa masu kallonmu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan ɗan cilif da nake son gabatarwa ɗan gajere sosai akan dambarwar da ake ta yi tsawon lokaci na yi iya ƙoƙarin in sanya bakina a cikin wannan dambarwa saboda dalilai da yawa dalili na farko ‘yan uwa kamar su a maulana sheikh abul fathi maulana sheikh junaid maulana sheikh abbas sadauki da sauransu duk sun yi ta magana akan dambarwar da ake yi kwanan nan kan maganar da malam ibrahim aminu daurawa ya yi wanda ya jawo masa a ƙalubale sosai daga wurin 'yan uwa har ma ta kai wata mace 'yar fim ta yi magana a kai wanda ni abin da ya fi damuna a cikin wannan matsala shine yadda malamai da sunan malaman addini suke amfani da mimbarorin wa'azi ko mimbarorin huɗuba da kujerun wa'azi suna batsa suna sharri suna ƙage ga mutane suna ɓata al'umma kai ka ce mimbarin wa'azi yanzu ya koma dandalin fim wato barkwanci kawai e attraction hankalin mutane su je su saurare ka kawai shi za ka yi wannan abin musiba ce ba ƙarama ba duk da ranar juma'a hutubar da na yi ta juma'a akan wannan na taɓo kira ga ‘yan uwa masu da'awa su tsarkake harshe su gyara lafuzzansu lokutan da suke yin wa'azi kar su ɗauki wa'azi kamar wani barkwancin da zai iya jan mutane zuwa gare su kawai don su saurare su ba shi ne hadafi ba idan jama'a sun saurare ka amma sun koyi batsa a wurinka sun koyi ƙage a wurinka mene ne amfanin saurara ai ƙara ma su saurare ka ƙara su je su saurari ɗan fim wanda daga ƙarshe dama idan sun gama sauraren shi ba su kalle shi don su yi koyi da shi ba a'a sun kalle shi daman kawai don su samu barkwanci su samu nashadi kaɗai to kaga wannan kallon ɗan fim har ya fi alkhairi daga zuwa irin wannan mimbarorin hudubobin na irin wannan malaman ko kuma tebaran su na karantarwa don haka ya sanya ne khutba ta ranar juma'a kusan akan abin da ya shafi wannan bangare da jan hankalin yan uwa bisa nasiha da tattausan harshe abu na biyu a an mai da abu ta'assubanci a cikin addini ya koma kaman fatin siyasa shine idan malami na yayi magana yayi kuskure dole sai na kara kuskuren shi idan malaminka yayi magana ko akwai daidai sai na kirkiro kuskuren shi na lika wannan ba zai fitar da al'ummar musulmi ba jama'a to duka waɗannan abubuwa ba su suka sanya zan magana ba maganan da na gani yanzu a dan uwa malam Musa Yusuf Asadu Sunna ko ya yi a kan wai lokacin da ya yi magana ya ce yarinyar da ta yi magana a kan mala aminu ibrahim daurawa a je za su tura a buge ta kai in ma ɗaukar rai ne suna da masu sawa a ɗauki rai to duk da na ji daɗi malam musa ya fito ya ba da haƙuri cewa ya yarda ya yi kuskure to amma tun da ya yarda ya yi kuskure da sai bar magana iya nan sai na ga ɗazu a fej ɗin shi ya sanya wata 'yar ƙaramin bidiyo wanda shi ne a ciki yake ta ɗan surutun shi inda ya yi a rishin kunya kamar yadda suke faɗa duk da ni wallahi ban fahimci rishin kunya da yawa to lalle kawai dai bata kyautace lafuzza ba amma bin ta faɗa masa gaskiya ne ni sai naga kamar ita ce mata koma malamar shi kuma ya koma wanda za a wazi ko ba ba abun mamaki bane ba dan shi yana da karatu da yawa ita ba ta da karatu ta gano wata gaskiyar da bai gano ba baiwa ce ta Allah Allah na bada ta lakin kuskuren da ta yi wajen munan lafuzza to amma ya kamata yan uwa mu kalla shi ma abin da ya ja aka masa raddi munan lafuzza ne kenan adam ma sai suka yi draw ta yi kuskure wajen ba ta zaɓi lafuzzan da ya kamata ta isar da saƙonta zuwa gare shi ba to amma fa mu sani shi ma abin da ya har ake masa raddi shi ma rishin zaɓen lafuzza ne da zai isar da saƙon shi ya ja har aka yi masa raddi to ala ayi halin wannan yarinyar da ta yi rishin kunya har take yin magana akan mahaifiyar daurawa malam musa da sauran ire-iren su yan zafin kan izala sun fito sun yi ta maganganu suna cewa a za su tura a ta ko kuma za su in ma ɗaukar rai ne suna da wawayen da za su iya sawa su ɗauki ran mutum to wannan magana akwai haɗari a cikinta musamman a janabin tsaro kuma malam musa asadu suna yayi bayan ya faɗe ta ya yi tasirihi a kanta sai ya yi kurmin baƙi sai ce da dukkan sauran masu taɓa malamanmu duk ba za mu fita ba tunda yadda yarinyar nan take ganin kusakuran malaman ku ta fito ta magana mu ma muna ganin wannan duk da muna kyautace lafuzza wurin isar da sako tunda mu ba kaman wannan yarinyar bane ko mu ba kaman malaman ku bane da wannan yarinyar da malaman ku duk ba zaɓar lafuzzan da za su yi wa'azi da shi ko isar da sako to ala ayi halin wannan maganar ta malam Musa sai ya fito bayan kiraye kiraye sai yawa ya ji tsoro kuma uwan mai tsoro ai ta kwana lafiya ba laifi bane Musa Yusuf dan kaji tsoro daidai da mu haka ake so idan mutum yayi wani abu na kuskure ya gane akwai kuskure kuma ya tsorata ya fito ya bayyana wa duniya tsoron shi wannan ba damuwa bane malam malam wakaki malam Musa to amma abin da ya dame ni da ka fito ka tuba ka bada hakuri da sai ka tsaya iya nan sai na ka sake dauko wani bidiyo na professor Sheikh Ahmad Ibrahim Makari Sheikh Ibrahim Ahmad Makari hafizahullah national imam na babban masallacin Abuja ko wata magana da yayi akan masu yi wa annabi inda aka samu mai wa annabi sallallahu alaihi wasallam batacci a kashe shi sai ka ce to wai wannan shi ma ya dauki doka a hannun shi gaskiya ne professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari anan ya dauki doka a hannun shi kuma daman ya faɗa a cikin bidiyon ma sai ce fatawa daga ni haka ya faɗa hakika ya ɗauki doka a hannun shi to amma ba wannan ne ni abin da ya dame ni ba abin da ya dame ni shin akan wane ne Sheikh Professor Ahmad Makari ya ɗau doka a hannun shi kai kuma akan wa ka ɗau doka a hannunka shi fa ya ɗau doka jin zafin abin da ake yi wa janabin na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka ɗau doka jin zafin abin da aka wa uwar daurawa it means kana so ka ce in dai har za a ɗau doka a hannun sanda aka taɓa sai na rasulullahi to kuma za ku ɗau doka a hannun sanda aka taɓa uwar daurawa kenan martaba uwar daurawa ɗaya da ta annabi wato duk abin da aka yi a janabi annabi za ku yi a janabi uwar daurawa ba mamaki bane tunda ku a fahimtar ku dama annabi mutum ne kaman kowa zan sa bidiyon shi malam Musa a ji sai in bi da sharhi dan gajere ban so bidiyon nawa ya kai ma ko minti 15 haka ko 20 saboda ni wallahi yan uwa ku lura da kyau kwanukan nan Musa na cin abubuwa amma ban kulawa na riga na ketare shi ai wallahi abin da yake faruwa ku ji da kyau a da kafin in fara wa Musa raddi na tukuici da yawa mutane sun dauka malami ne da yawa akwai wani dan uwa cikin abokai malamanmu masu da'awa zan ce ba zan kama suna ba lokacin da na fara yi wa asadu sunna rabi da ya ga irin ma'afis din da nake cirewa sai ce min nayi mamaki sai ce ka san na dade tun ina Kano ina sauraron malam Musa Yusuf asadu sunna tafsirin shi da ake sa a gidan rediyo baya wuce ni ni ko inda yake burge ni yawan lirabi na ce masa to akrauka Allah kofowa yake yi daga karshe wato abin da nake nufi hatta wasu daga cikin yan uwa malamai suna daukan Musa malami amma lokacin da nazo na fara kunce shi sai zamana ba malamai ba hatta waɗanda ba malamai sun fahimci Musa ba malami bane to muradi na dama abinda nake so mu isa zuwa gare shi mutumin da ba malami ba dama in kaji ana zagin malamai ana kafirta musulmai dama ba malami bane Maulana Sharif Sheikh Sharif Ibrahim Salih Husaini Allah ya kara masa lafiya da yarda ya taɓa faɗa ce daman duk wanda ka jana yawan kafarta musulmi ba malami ne malami baya haka na taɓa ji daga bakin malam haliru maraya sai ce duk waɗanda kake ji din nan suna wa'azi suna ta kafirce kafircen mutanen nan suna ta aibata malamai sai ce ƴan koyo ne sai ce da kamata yayi a fitar da wani kwamiti na tantance masu wa'azi duk wanda haka koyo yake bai iya ba a ɗaura masa irin wannan jar ƴal ɗin nan da ake ɗaurawa mai koyon mota ƴal ɗin nan ja sai ce ka san idan kana zaune a gida sai ka ga wani mai mota sai ka ji an bugan ma bango da mota sai ka fito in ji malam halin mara ce sai ka fito sai ka ga wani ne da mota da wannan ƴal ɗin ja a gaban mota shi ba faɗa za ka yi ba sai ka koma ka ce Allah sarki koyo yake yi kai dai yanzu ka gode wa Allah da bakin katangar ne kawai aka buga ba a raunata kowa a gidanka ba sai ka zo ka gyara katangar ka wuce sai ce to haka ya kamata irin malaman nan a musu irin wannan yal din da ka ji ana cewa wani kafiri shau tijan dan bid'a dariqa bid'a dariqa kafirci kana lekwa sai ka ganshi da wannan yal din ja a wuya sai ka ce Allah sarki wannan koyo yake na wa'azin in ya iya zai dina to wallahi alhamdu abinda na ji dadi yanzu duniya ta fahimci Musa koyo yake yi ba malami bane koyo yake dan haka el din ce kawai ba rataya masa ba amma mu mun bayyana el din a hakika duniya ta fahimci waye Musa an san koyo ne yake dan haka wannan kafirce kafircen da yake ta yi da aibata malamai da yake yi dan koyo ne da Allah zai sa ya koma makaranta ya ci gaba da karatu idan ya iya wallahi za ku ji ya daina wallahi za ku ji ya daina yanzu zan misali da irin su Dr. Bashir Umar Aliyu Allah ya kara masa lafiya malamin izala ne dake malami ne ba zan ce baya suka ba amma sukar shi za ta zama ita ce yar kaɗan akan ilimin da yake bayarwa to ku auna da malam Musa wanda sukar shi ita ce mafi yawa akan ilimin da yake bayarwa ni ban ma zace yana bayarwa ba malam Musa ba wani littafi na addini wanda ba raddi da aibata mutane ba wanda yake sawa na karantarwa ni ban san shi ba ban san wani littafin ba ban sani ba da ya dan fara tafsiri ma ya daina saboda tafsiri ai ilimi ake bayarwa ilimi sai mai ilimi zai iya bayarwa dan haka ya ma daina yanzu banda karantar da banda aibata mutane ba abin da ya iya shi ko wannan aikin ai ko dan tasha zai iya ka ce ban yadda da na ta faɗa a cikin tukuitin da Neymar nace shi fa cewa ban yadda da abu kaza ba yana da sauki amma hujjar rishin yardar ita tafi komai wuya ban yadda ba kowa zai iya faɗa ai ban yadda ba kowa zai iya faɗa abu kaza ba daidai bane kowa zai iya faɗa amma menene dalilin ka na rishin yardar menene dalilin ka nace abun nan ba daidai bane wannan fa shi ke da wahala to don haka irin wannan abin da yake kowa ma zai iya aiki to wani larhamd na gode wa Allah da ni na yi nasarar bayyana wa duniya wane ne Musa kafin mu fara tukuici mutane sun ɗauka malamai ne ina nanatawa kan mu fara masa tukuici mutane sun ɗauka malamai ne amma daga ranar da na fara masa tukuici asirin shi ya fara tonuwa yanzu kowa ma ya gane wane ne Musa kowa ya gane wane ne Musa shi yasa yanzu na janye hannuna na janye hannuna daga cikin lamarin Musa sai ɗan abin da ba a rasa ba wanda zan iya yin magana a kai ɗan abin da ba a rasa ba amma dai yanzu abin da nake wa albishir zan ƙara ɗagawa sama daga cikin waɗansu da ake kallon kamar malamai na cikin izala su ma zan fara bin wasu daga ciki shi musa na riga na gama da shi sauran jama'a su ida jagwalgwala min shi kawai an riga an gama na haskawa al'umma an gane waye musa a ida jire min shi a daddake shi na gama zan sake shaƙo wuyan wani daga ciki mu da mu haka muke tafiyar mu sannu a hankali sannu a hankali sannu a hankali za ku yi mamakin malaman izala wallahi kaga wannan jil din da muke ciki kowa ya koma makaranta daga malaman izala kuma wanda yake da karatun ma ya tsarkake harshen shi ya gyara harshen shi san me yake faɗa idanuwan mu akan ku suke abinda kuka dade kuna yaudaran mutane akai wallahi sai mun kunce ku yanzu dai mun gama kunce Musa na kuma bar wa sauran ƴan uwa a ci gaba da jagwalgwala mun shi zan tsaga sama zan sake diba wani inshaku shi ma in na dan haska wa duniya ta fahimci ƙarye shi sai in sake shi haka zan yi ta yi ina kamowa ina kamowa ina kamowa har sai na tona asirin da yawa daga cikin waɗanda suka shiga rigar malanta suke ƙarya waɗansu na yarda malamai ne amma suna da son zuciya waɗansu koma jahilai ne fitik ba malamai bane sai ƙarya kamar irin su Musa sai ƙarya da bara kamar irin su Musa to akwai waɗanda su ma malamai ne amma zan shaƙo su in zarge su in nabbahar da al'umma irin kusakuran da suke fama da su ƙila da malantar amma da son zuciya ƙila da malantar amma da da gaskiya da sauransu duk zamu yi magana insha Allah zan fara wasu halakat akan wani daga cikin malamai izala wanda can na riga na ayyana shi a raina lokacin da na fara magana akan shi za a gane da wa nake insha Allah tabaraka wa ta'ala kuma zan kama shi ne da hujja ba da son zuciya ba in Allah tabaraka wa ta'ala ya aminta so wannan dai shine Musa yanzu zan sanya muku dar bidiyon tashi wanda yayi magana sai in danyi ta'aliqin da zan yi akan ta shikenan sai mu yi ban kwana da ku assalamu alaikum
kwana lafiya sai ku kara wanda wanda ya wani na duk wanda ya zagi ya zagi janazu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku kai shi lahira daga baya a shirya kun ji duk wanda ya taba janabin annabi ku kai shi lahira daga baya a shirya kun ga magana ce ta mutane su ɗauki ka a hannunsu shi ma yake yi amma mutanen nan da yake sun rasa yadda za su yi da ni ta fuskar dalili maimakon su zo su kare aƙidar su da ba za su iya ba sai suka tafi suka ɗauko wancan maganar sai suka riƙe ta a matsayin dalili so yadda wannan suka yi hukunci na ga wani miskini yana cewa ai janibin annabi sallallahu alaihi wasallama ne to janibin annabi babu kuta a ƙasa ne babu gwamnati ne da shi zai zo ya doka ya ce duk wanda ya yi a kai shi lahira daga baya a zo a yi abin da za a yi ya faɗa haka su za ka ga su in ba su suka faɗa abu ba to bai yi ba so da haka ina so mutane su gane cewa wancan abin da suka aga sun yi ɗaukar hankalin mutane suke so su yi ba za su iya kare aƙidar su bane ta mutane cewa ta'addanci ake yi to wannan shi kuma muna so su faɗi me za su ci akan wannan magana ce ta doka ake magana ai ya san akwai gwamnati ya ce kuma duk wanda ya kaza a kashi daga baya a yi abin da za a yi
wani mataki
bari mu sake sama da mutum kar ku kara barin wanda zai taba janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku kwana lafiya kar ku kara wanda wanda ya wani na Duk wanda- duk wanda ya zagi ya zagi janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kai shi lahira daga baya a shirya
kun ji duk wanda ya taɓa janibin annabi ku kai shi lahira daga baya a shirya wannan su ba iskali ba ne ƙasar da yake akwai gwamnati ka ce mutane su ɗauki doka a hannunsu ba buɗe ƙofar fitina ba ne saboda haka wannan shine abin da zan faɗa musu a wannan shine na san duk ƙasar nan suna ji kuma suna gani
to kun ji abin da yake faɗa yana so ya yi hujja da abin da Profesor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari ya faɗa akan janabin manzan Allah ya zama shine dalilin nashi bayanin akan janabin uwar daurawa to ga tambayoyi kuda da kai a je a kashe yarinya ko kuma a bata kashi ya tabbata mutane sun amsa sun je gidanta suna ihu kamar yadda ta fito ta faɗa ta fito ta faɗa ina faɗa da abin da ta faɗa ne sun fito suna ihu ka ƙaddara yau da Allah zai sanya al'umma su ɗauki su ɗauki fatawar maulana professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari duk wanda ya batanci wa janabin annabi su je su kashe shi to abu biyu ya faru na farko sun kashe mutum na biyu sun karya doka cikin kashe mutum tunda ba su ya kamata su kashe ba gwamnati ce ya kamata ta kashe to amma wannan abin guda biyu da ya faru mu diba shin kashe mutum in ya taba janabin annabi daidai ne ko ba daidai bane sai mu ce eh daidai ne a nan sun yi daidai sun ɗabbaka hukunci na biyu shin idan aka bai ma gwamnatin ta kashe shi shi wanda ya taba janabin annabi za ta kashe shi a'a ba za ta kashe shi ba shine abin da yake faruwa a Najeriya na uku shin gwamnati ta bar mai zagin annabi ya ci gaba da rayuwa daidai ne a'a ba daidai bane dan haka al'umma sai suka ari doka a hannunsu suka yi abin da shi Allah ya ce gwamnati ta hana mu ji da kyau abin da al'umma za su yi suka kashe wanda ya kashe ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam batanci shine sun dau doka a hannunsu sun yi abin da Allah ya sa a yi amma gwamnati ta hana dan haka yanzu sun yi daidai da umarnin Allah sun saba gwamnati to kai kuma yanzu da za a ci nasara a kashe wadda ta yi wa wadda wara batanci tambaya anan na farko sun yi kashe wadda ta yi daura batanci na biyu sun ɗau doka a hannunsu to tambaya nan shine shin wanda ya yi wa uwar daurawa batanci hukuncin shi a musulunci a kashe a'a to tun daga tafkin farko ma abinda ka sa mutane su yi saban Allah ne saban gwamnati saban Allah saban gwamnati Allah bai ce a kashe wanda ya yi wa uwar daurawa batanci ba kai ka ce a kashe gwamnati bata ce a kashe ba kai ka ce a kashe don haka sai suka je suka yi abin da ya zama saban Allah saban gwamnati shi kuma wanda ya je ya kashe wanda ya yi wa annabi batanci abin da ya yi ya bauta ya bi wa Allah da'a ya saba gwamnati to ni da kai a matsayin mu na musulmi shin ba mu san hadisin manzo Allah ba la sa'ata li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliqi yau idan wani abun halitta ya saba wa Allah to shi a saba masa kar abin abin halitta wajen saba Allah gwamnati ta kiyarda a kashe wanda yi wa annabi batanci ta saba wa Allah to sai mu bita misali sai mu bita yau in muka kashe wanda yi wa annabi batanci mun bauta wa Allah mun yi wa Allah da amma mun saba gwamnati mun saba gwamnati shin laifi ne da mu bi gwamnati mu saba wa Allah da mu bi Allah mu saba wa gwamnati duka laifi ne amma wanne fi sauki ina nanatawa da ka bi gwamnati ka saba wa Allah da ka bi Allah ni da kai a matsayin na musulmi za mu yarda wanda ya bi Allah ya saba wa gwamnati shi ya hau a khafu tarrai fiye da wanda ya bi gwamnati ya saba wa Allah wannan ka'ida ta farko kenan amma kai kuma fa wannan abin da zai an saba wa Allah an saba wa gwamnati shi kake umarni shi ko Sheikh Ibrahim Makari yana yin umarni da abi Allah ko da za a saba gwamnati kai kuma kana yin umarni da a saba wa Allah a saba gwamnati kawai dan a faranta wa daurawa rai da aka taba uwa dan neman yardar daurawa ka yarda a sabawa Allah a saba gwamnati shi ko professor makari dan neman yarda Allah ya yarda a bi Allah a saba gwamnati shi ne abin da ya faru kai da shi yanzu kuna daya mutumin da yake kira da abi Allah dan neman yardan Allah ko da ku a cikin wannan abin an saba gwamnati yayi daidai da wanda zai ce a saba wa Allah a saba wa gwamnati dan neman yarda uwar daurawa ɗaya kenan na biyu ka ba da dariya da kace wai mun rasa yadda zamu yi da kai a hujjar shi saboda koma haka ai ba kai zaka faɗi haka ba mutane za a tambaya shin wai mun rasa yadda zamu yi da kai da hujja ne mutumin da muka rika wasa da kai a babin ilimi wasa da kai a babin ilimi yanzu dai ya bayyana a duniya kawai yanzu abin da kake neman abinci ne ba karantarwa ba neman abinci kawai kake yi tunda Allah ya sanya baka koyi sana'a ba lokutan da da ka dan rika a caba kana amsan baburan mutane kana cewa an sace misali kaga sana'an a taba da wahala ka bari shine kaga a ai akwai business mai sauki kawai a shiga daki a kulli a buga account number a jikin bana a ce ku turo kudi zamu yi da'awa har ma kai shela duk wanda baya tura kudi kar ya ƙara muku tambayar ilimi har ma kai shela dukkanin wato ba za ku iya yin sunna ba in ba kudi it means lokacin da ka fara a taba kaga da wahala kuma kana son kudi banda a caba ko baka iya kowace sana'a ba sai kaga kuma a caba bata bada kuɗi dan haka ka cinye babur din mutane ka dawo ka shiga da'awa da wa'azi to wannan abun shine nake so in faɗa maka duniya ta gane neman abinci kake amma maganan hujja kace wai mun rasa yadda zamu yi da kai da hujja haba Musa dan Allah yar ƙaryar da aka wa mutane ma a sa mata albarka ta isa haka nan ba sai an ƙara wata ba wanda aka yi a baya ma a sa mata albarka ta isa haka nan ba sai an kare wata ba malam malam wa kake da suna na Kaduna malam Musa ko malam Musa so a takaice ne wannan shine abin da nake so in faɗa kuma insha Allah ƴan uwa ba za ku yawaita gani na ina magana akan Musa asali sunna ba na riga na rufe babun shi abinda nake bukata ta faru in nuna mutane wannan zage-zagen da yake da kafirta kafirta mutanen da yake yi dan koyo ne ba karatun yanzu ta bayyana ba karatun ba komai sai neman abinci to ba za mu haramta maka hanyar ka ta neman abinci tunda ka ce sunnan ma da kake yi dan kuɗi kake yi in ba sunna ba in ba kuɗi ba za ka iya sunna ba to kuma ko da ta hanyar zagin ne abinda ka zaba kenan wato dai zaka gina duniyar ka duk wanda zaka zaga ka zage shi ka samu kuɗi ba ruwanka da abinda zai faru a lahira ka yi wa wancan kazafi ka kafirta musulmi ka bid'antar da ahlus sunna aikin kenan duka menene muradinka dan asusun kai ya cika to ina roƙon Allah kar Allah ya cika wannan asusun kar Allah ya cika wannan asusun abu na farko kenan na biyu ina roƙon Allah ya canza maka sana'a halattacciya in ka samu halattacciyar sana'a Allah ya cika maka asusunka da wannan halattacciyar sana'a na biyu kenan na uku ina maka fatan Allah ya sanya ka gane kusakuranka ka tuba dan ka samu lahiranka ta yi kyau ni ba zan taɓa yi maka fatan mummunar makoma a lahira ba ba zan yi wallahi zan maka kyakkyawan mako fatan kyakkyawan makoma a lahira to duk abin da zai bayi zuwa ka samu mummunar makoma a lahira kar Allah ya sa ka mutu akan shi Allah ya canja ka kafin ka mutu ya sanya ka kama hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yin abu dan Allah dan ka samu Allah lafiya mu haɗu ga niga ka a aljanna muna raha da juna muna barkwanci ina cato yaya ka ji ni kana yaya na ji ka mu yi barkwanci wato bayan ka tuba ka dawo ka nemi yafiyar waɗanda ka aibata kai musu sharri kai musu kage dan asusun kai jika ina nanatawa addu'ata wannan asusun da ka bude wanda za a zuba masa kuɗi ta hanyar haramun kar Allah ya cika shi amma Allah ya baka halattacciyar sana'a wadda kuma in ka kama ta to Allah ya cika maka asusunka da kuɗi na halal ba na ci da addini ba albarka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka ɗauka ni dan uwanka ne musulmi mai maka fatan alkhairi dan uwanka ne musulmi mai maka fatan alkhairi Allah ya shirye mu da mu da ku gabaki daya Allah ya daidaita tafiyar mu cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama kar Allah ya sa abun duniya ya rufe mana ido har ta kai zamu nemi duniya ko da ta hanyar haramun ne albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama albarka sahabban shi albarka alayen shi albarka matan shi albarka shi tijani albarka shi bara radiyallahu ta'ala anhu albarka shi Abdul Razzaq radiyallahu ta'ala anhu albarka dukkan shi hannan mu salihan bayi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره الدار اللازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين